أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أمام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi bypass a wannan gari mai albarka na Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salam usaimin rahimahullahu ta'ala yau laraba daidai da 22 ga watan jima'a nil'ula wata na biyar cikin jerin gyar watannin musulunci hijira na da shekara 1442 daidai da shida ga watan ɗaya miladiya 2021 barkanmu da suka kasance cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci domin mu dora daga inda muka tsaya idan yan uwa ba su manta ba muna nan muna cikin muƙaddima ta shi wannan littafi wanda shi mai littafin ya ayyana da muƙaddimar kafin a shiga cikin gundarin littafi wannan kuma shine darasinmu na uku a wannan littafi idan ba a manta ba a wancan mako garatu ya tsaye da mu a shafi na takwas a shi wannan littafi can kusan paragraf na ƙarshen shafi bayan malin ya gama da ce mana cewa shi musulunci muna roƙon Allah akan ya tabbatar da mu kansa har mu je mu haɗu da Allah ɗin muna masu miƙa masa wuya har ke cewa mu sani ya ‘yan uwa cewa ita babbar ni'ima ita ce ni'imar musulunci wanda babu wata ni'ima kamar ta kuma ya kawo ayan da Allah ta'ala yake cewa a dukkan wanda suka shirya ko kuma duk masu neman shirya Allah ta'ala zai shirya da su da ƙarshe a darasinmu na makon da ya gabata kenan idan ka gode wa ni'imar Allah to Allah ta'ala zai makari har ma addinin ka tsaya wajen aikata aiki bisa suna to Allah zai tabbatar mara daga dinka cin addini idan kuma ka butul cewa Allah bayan ya fahimtar da kai addini idan ka yi butulci to wannan ni'imar za ta gushe ko ta samu naƙasu to a daidai nan muka tsaya insha Allah da za mu tashi shine da malam ke cewa fa iza qumna bima yajibu alaina idan muka tsaya kan abin da ya zama wajibi gare mu min dinil islam abin da ya shafi addinin mu na musulunci muka tsaya akan shi addini da gudanar da shi min himayatihi mu ba shi kariya tunda an ce ɗarfuhu bi yadillah wa ɗarfuhu bi aidikum wani gefen na hannun Allah wani gefen na hannun dole sai kun tsaya kun biya wa addini kariya domin iya da makiya na gida da waje akwai makiya daga shaidanu da aljanu akwai makiya kuma daga mutane musamman yahudawa da nasara wanda dukkan inda suka ga musulmi suna zaman lafiya ba su so ya sun kunna musu fitina ko a cikinsu ko a wajensu wanda da yawa daga cikin mutane ba su gane wannan ba wata fitinar ba tamu ba ce ba mu muke haifar da ita ba akwai sa hannun yahudawa za su ɗaukun gilawa su ba su kuɗi ko su yi musu alkawarin mukamai ko su musu alkawarin wani abu dai a duniyanci wanda in sun cimma musu burinsu shine za ka yi mamaki ga wani abin ana yinsa da sunan musulunci amma ba musulunci ba ne iyaye da kakanni nan kusa kusa ma a lokacin su abin baya amsa sunan addini amma kuma a yanzu an ba shi wani falarolci an tsaya a kansa an dage cewa shi addini wannan akwai da fitar yahudawa wanda malamai duk sun yi rubutu akan wannan gazo fil fikiri wanda yahudawa sun shigo cikin mu suna yakar mu da hannunmu suna ɗaukar wa'ansu su ba su kwangila wajen kawo musulunci rudani da rarrabar rabin ƙungiyar cikin addini bayan kuma addinin guda ɗaya ne inna dina inda Allah islam al'umma ɗaya ce inna hazihi ummatukum ummatan wahida manzon ɗaya ne littafin ɗaya ne alƙiblar ɗaya ce manufar ɗaya ce makomar ɗaya ce to menene kuma za a dinga samun bambance bambance wane ya ja nan wane ya ja nan wane ya tafi da nan to babu shakka wannan dukkan mai hankali ya nutsu akwai sa hannun yahudawa a cikin tsari to shi yasa malam anan yake cewa wajibinmu ne mu bewa musulunci kariya kariyan nan kuma daga dukkan damar da Allah ya baka idan kai shugaba ne ka bawa musulunci kariya da irin damar da Allah ya baka idan kai mai kuɗi ne ka bawa musulunci kariya da irin kuɗin da Allah ya baka idan kai malami ne ka ba musulunci kariya da irin ilimin da Allah ya baka ba wai bangare ɗaya bane kaɗai ake bukata wajen ya kawo musulunci himaya a'a kowa da inda Allah ya tsaye da shi a nan gun ya kamata yi wa addinin Allah aiki wa qul imanu fasira Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi ta aiki Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai ga aikin ma'ana Allah zai muku sakaya ko manzon Allah zai shaida akan ku kun yi wannan aikin a gobe da kiyama an fahimci wannan shine dole ya jibu alaina min dinin islamin himayati min himayati hatta da ɗabi'un mu ma za biya musulunci kariya kana gaskiya daga an kira sallah duk abin da kake faɗe ta kuma sallaci to idan kana zaune da wanda ba musulmi ba to a lokacin kana karantar da shi kai ga addinin zai addinin ka fi komai yanwanka idan wani abu ne na cewa cewa da karma karma ya zo ka ce ni addini na hana da bazan ce wannan idan wani abu ya zo da musulunci mu ya ja layi ka ce ani ban da ni anan domin addinin mu ya hana mu wani halayyarka ɗabi'unka wajen gaskiyarka da riƙon amana da cika alƙawari da tausayi da girmamawa to duka wannan kana bawa addini kariya ne kuma ta gefe guda kana tallata manufofinsa wanda da yawa daga cikin mutane suna ganin cewa addinin musulunci wai tallasa kawai sai akan mimbarori ko a wajen da'awa ko a gun ta'alimar irin wannan wa'an su ɗauka kawai wannan ita ce hanyar yada addini gun ba haka bane dukkan inda Allah ta'ala ya nufe ka da tsayuwa wajen neman abinci ko wata dama ta mulki da Allah ya baka ko wani jagoranci na al'umma da Allah ya baka to a wannan matsayin naka za ka yi wa addinin musulunci aiki malami iya san iya ƙara lahu ƙara rasul to kai ma kana abin da ya kama da ƙara lahu ƙara rasul kai ɗan kasuwa kai ma a gun kasuwar ka za ka musulunci aiki za ka tare shi gowar riba da ba da bashi da ruwa da rantsarantsa a ƙarya na kasuwanci duk ka tare wannan domin addinin ka ya hana ka wannan kar ciniki ya hana ka samun sanar da jami'i kai wa kanka kiyamul layl game da wannan to duka wannan kana tallata addini kuma kana ba shi kariya shi yasa idan aka cakuɗe aka cakuɗe a wani gun sai ka rasa suwaye ma musulman suwaye ba musulman ba domin ana sallah duk an cakuɗe ana duniya ana kallon duniya ko riba ta zo da wanda ba musulmi ba da musulmi an cakuɗe ana ci shi yasa wannan ayar da Allah ta'ala yake cewa ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم wasu malaman suka fasara cewa Allah karka samu fitina ba zama to fitina ga kafirai shine su kalle mu su ki musu randa an gane su kalle mu su ga ba wani abin sha'awa gare mu addini su ki musulunta saboda mu ɗabi'un ba su da kyau idan riba ne tare ake ci da su idan zinace zinace ne tare ake da su idan kuɗin ruwa ne da wata tare ake da su to menene bambancin ka da su kuna sharhole ku a duniya ana ta ihu ana ihu ana kiran sallah ana sallah da ku da su kai baka tayi kai sallah ba to wace sha'awa zaka ba shi ba wace sha'awa da zaka ba shi saboda ka musulunci ya buƙatar kariya daga kowane angare kowane bangare kuma duk matsayin ko kai lebura ne mai tura mai tura irin kuskus din nan ko kai a taɓa kake ko kai na nafi kake tukawa ko kai dako kake yi ko me kake yi wallahi su matallahi da wannan ake zaka yi musulunci aiki da wannan abin da Allah ya baka da shi zaka tallata addini zaka ji ana labarin ai in dai abu kaza kake so nemuwa ne to alhamdulillah musulunci yayi in dai abu kaza kake so amma yanda kake so ko na ƙarfi ko na leburanci ka nemi wani ko na cika alƙawari ba a rasa irin wannan ɗaiɗaiku mutanen a cikin to irin wannan kamar fitilu ne a cikin addini fitilu ne ma'ana ɗabi'un suna yaɗuwa wanda kuma haka ake so kowane musulmi ya zama Allah ta'ala ya taimake mu wa da'awatu ilayhi bayan an biya musulunci kariya sannan ayi kira zuwa gare shi ayi da'awa zuwa ga abinci addini kaga a ce ka ce kai ka musulunta ka ne kauya shi kenan ka saki hannu ba ruwanka da komai ashe akwai sauran aiki kenan za ka ba musulunci kariya za ka kuma taimaka a yaƙo wa'ansu a ribato wa'ansu fahimci addini ta hanyar da'awa ko kai mai da'awa ne ko ka ƙarfafi da'awar ko ka ji mai matsalolin da'awar ko ka dinga biyawa da'awar gudunmawa ko ka dinga ƙoƙarin tallafawa masu da'awan duka wannan da kai ake ƙoƙarin yin da'awa domin addini ci gaba an gane da ke ku ita da'awa mutum ɗaya baya yin da'awa dole sai an samu ɓangarori da yawa sun tsaya ya sa manzon Allah ke cewa man jahaza ghaziyan fi sabilillahi falahu misru ajru ajru al-ghazi aw kama qala idan an zo za fita yaƙi addini gawa ne iya cikin zaratan sojoji zai fita yaƙi amma ba shi da abin hawa bai bar wa iyalinsa komai ba kai kuma Allah ya ma dukiya ka zo ka ba shi abin hawa ka ba shi abin da zai bar wa iyalinsa har ya dawo to manzon Allah yake cewa tamkar kai ne ka ji yaƙi tamkar kai ne kai shi ya ji ya samu lada kai ka taimake shi ya ji ya samu lada an gane da ke ko Usman dan Affan sai da ya ba da raƙuma 300 a wani lokacin da manzon Allah ya ce ya zo a taimake shi raƙuma 300 da kayan guzurin mahayan raƙuman da dukkan bukatun mahayan raƙuman ya hada ya bayar ka kamar shi ɗin za a ba shi lada linki irin na mutane sau ɗari uku kuma lada irin na jihadi kuma tare da manzan Allah kuma sahabbai kuma ƙur'ani iya sama an gane ce ko shi yasa kullum musulunci ke kira ga masu dukiya su taimaki addinin Allah da dukiyarsu wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum bi amwalikum wa anfusikum ku sa dukiyarku domin addinin Allah ya ci gaba sai Allah ya ƙara taimakon ku kuma ya baku aljanna inna la hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum sai Allah ya ce me bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa adana la haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa dhalika huwa al-fawzul azim Allah ta'ala ke cewa inna la hashara min al-mu'minina Allah sun yi ciniki cirkekeniya da shi da masu imani da Allah da masu imani suna ciniki an gane wannan ciniki ya yi riba da kai da Allah za ku ciniki bi anna lahumul janna Allah zai sayar muku da aljanna dama an ce ala inna sil'atillahi ghaliya ala inna sil'atillahi hiya aljanna kadaran Allah mai tsada ce ba kuma kadaran Allah ita ce aljanna to Allah ce za ku yi ciniki da kai da shi amma shi abin da zai baka kamar kayan sirrar gusa ne aljanna kai ko me ake bukata ka bayar a baka aljanna bi amwalihim wa anfusihim inna la hajjara min almu'mina anfusahum wa amwalahum Allah sun yi ciniki da masu imani Allah ya siyi ran rayuwarka ya siyi dukiyarka kun yi ciniki rayuwarka ya siya dukiyanka ya siya to me Allah zai baka a madadin ya sai dukiyarka da rayuwarka shi kuma bi anna lahumul janna shi kuma aljanna zai baku ya sai dukiyarka ma'ana duk inda addinin musulunci ke bukatar taimako taimake shi ya sai rayuwarka baka da wani abu a duniya wanda ya fi musulunci a gabanka to ka sayarwa Allah rayuwanka ka sayarwa Allah dukiyanka shi kuma Allah ya ce zai baka aljanna yuqatiluna fi sabilillah irin waɗannan sufansu suna ta yaƙi suna ta jihari domin addinin Allah ya ci gaba fa yaqtuluna wa yuqtaluna wata ran su kashe wata ran a kashe su wa'adan alai haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wannan alƙawari ne tabbatacce a gun Allah fi tawrati a tawra wal injili da injila wal qur'an da qur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne fa Allah cika alƙawari babu sai Allah ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi irin wannan ciniki da kuka yi da Allah Allah ce muku albishir ciniki kuka yi ma Allah ce muku albishir domin kun ci riba a cinikin kun ci riba hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sai ce tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabili amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wato ayan qur'ani ba za su kirgu ba wanda Allah ta'ala yake cewa ku yi amfani da dukiyar ku da ranku Allah ya ba ku aljanna ku yi amfani da ranku da dukiyar ku Allah ya ba ku aljanna to inda ake buƙatar dukiya ta shigo a yau to ba inda ya fi ɓangaren yaɗa da'awa muhimmanci a yanzu tunda hatta a yanzu nan fa har yanzu nan fa akwai mutanen da wallahi ba su iya ƙalu da wani ba wani ya yi shekara arba'in a cikin addini wani ya shekara hamsin wani hamsin da biyar wani sittin ya yi gangara ya tafi amma wallahi mas'ala ta ƙabli da ba da ba zai iya warwarewa ba ko musulmi ne har yau akwai mata da maza wa'an sun haihu wa'an sun yi jikoki amma ba su iya wankan shari'a ba har ma tambaya suke yake wannan wankan shari'a ba su iya ba su ne ko musulmi ne wani mace yake wai shi ya dauka sai an yi zina yake yin wankan janaba haka yake faɗa wai wai wai mazinata ne su yi wai musulmi kuma da masu kanta aure me za ka yi to har yanzu akwai irin wani a cikin musulmai suna nan suna yau to kaga a ce ba ba mu ga ta zama ba da su malaman da ɗaliban ilimi da masu kuɗin ku taimaki addinin Allah wajen yaɗa shi a yaɗa da'awa ta kowane ɓangare ana da kishirwar da'awa a yanzu ko misali mu cikin gari alhamdulillah ana ta yi daidai gwargwadon iko amma ku dinga fita karkara ku ikon Allah kilomita biyar daga cikin gari sai kai mamaki kilomita biyar wallahi ga sunan ana fita aiki ba jiba ku ga abin mamaki abin mamaki wani bai san muhimmancin jami'i ba wani aikin gonarsa sai a jami'i ya gona ba ruwansa ba ruwansa bai damu da shi ba mace ta fito ba lulluɓi ba ɗan kwali bar tambayi mijinta ba ta je duk wani buta wani ta je gona wani kato ya dauke ta je gona matar aure ce mijin bai sani ba mijin ya yi can ya yi can ita yi can ana rayuwar maguzanci duk fa a wannan area duka ana yi can yanzu lokacin noma da da da da rauran wake da waye ka bi wannan hanyar hanyar hanyar da kudin nan tun daga nan tashar gona ta nan nan nan kusa kafin ma ka bar gajiya ka dinga cin karo da 'yan mutane balagaggun mata wa'ansu matan aure ne wa'ansu 'yan mata ne duk su isa wani ya zo da mata ɗinsa ya faka fa ya ibi zaratan mata guda uku ya labta su amma idan ya tafi da su ba a yi ne to ƙato ba a san daga inda yake ba ya ibi mata har da mata aure ɗora ta a mashin ya tafi ya gona ta je ta wuni a wani ya ce ɗaya ke so ya ɗauka ya ɗauke ta ya tafi wai san abin da za a yi duk fa a garin musulmai ake wannan kwamacalar duk a nan ake wannan kwamacalar to da ka wajibi ne yan uwa wallahi mu tashi mu dage da dawa wani har ga Allah bai saka laifi bane wani kuma ya dauka a neman abincinsa ba abin da ba zai yi ba in ka taba shi neman abinci yake to kaga bai ma gane me addini me neman abinci ba wannan iya bukatar a yi sadi tsokorarsa ya gane me addini ma tukunna duk wannan kalubale ne da yawa wanda iya kunshi a karkashin da'awa wanda da a wannan tana nan kuma wanda ba mutum ɗaya bane zai ɗauka kamar da malai da wa da'watu ilayhi wa sabatu alai da kuma tabbatuwa akan addini ka bi addini kariya ka yi da'awa zuwa ga fahimci addinin sannan ka tabbatu aka shine istiqama a ganka jiya da yau agu kake a tsaye duk wanda ya san halinka na gaskiya da riƙon amana da kula da addini kar a samu canji shine sabat shine istiqama فإننا سوف نزداد ثباتا وعملا ودعوة فإذا من أولا هنيا دسن نسن نزداد ثباتا زام قال سام تبتوا تشين الدين وعملا أي كمزي قال يوا تشين الدين ودعوة دعوة مزاف قال يوا in dai wancan formula da ya bawa mun tsayo aka muna biyo addinin musulunci mu kariya muna da'awa zuwa gare muna kokarin tabbatuwa kan abin da muke kira to za mu ga addinin iya ta ci gaba iya ta ci gaba iya ta ci gaba kama kala rabbuna azza wa jalla kamar yadda ubangiji mu yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqawahum wallazi na hata da wallazi na hata da na hata da daga huda ne haka ne wallazi na ihita da wuke kaga kalmar akwai kalmar mazidiya ce akwai ƙari na alif da ta asalin kalmar huda ne aka ce kuma ihita da an gane kuma suna cewa ziyadatin fil mabna dalilin ala ziyadatin fil ma'ana idan an samu ƙarin ƙari a kalma a gininta to akwai alamin ƙarin ma'ana akan ma'ananta an gane ko kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul kafi fa masda'u an yazharu wa mastada'u lahu laqaba masda'u mastada'u an gane ko kaga wannan ƙarin da aka yi akwai ƙarin ma'ana to nan ma da aka ce wallazi na hatadau zadahu me hudan ihtadau wannan alif da ta abin da suke nuna cewa ƙoƙarin neman shirya ne dukkan wanda yake hanyar neman shirya shine gun karatu shine ziyartar malamai shine sa littafi anan shine can duk inda ake neman shirya iya zuwa gun shine iya ta dauke nan yayi mumarasa da jikinsa da ransa iya neman shirya da gaske kuma da ikilasi to irin waɗannan mutanen zadahum udan Allah zai ƙara musu haske zai ƙara musu fahimta wallazi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana inda ya ka tashi da gaske da ikhlasi kana Allah zai warware ma hanya to shine Allah ke cewa wanda suke yunkurin tashi waje neman shari'a to Allah zai shiryar da su zadhum hudan Allah zai kara musu shari'a wa atahum taqawahum kuma Allah ta'ala zai ba su taqawa ma'ana zai ba su kokarin yi dan Allah Allah ta'ala ya samu na cikin irin su suratu Muhammad aya mai namba ta 17 wa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa cikin alqur'ani mai girma wa yazidu Allahu alladhina hatadaw hudan والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله تعالى كيتيا ويزيد الله الذين هتدوا وانت نهتدوا شيني da irin wannan wanda suke kokarin neman shiriya Allah ta'ala zai musu ƙarin shiriya wa yazidullahu Allah iya ƙari ga suwa alladhina hatadaw masu kokarin neman shiriya me Allah yake ƙara musu hudan shiriya daga Allah walbaƙiyatu salihat wanzazzun ayyuka na ƙwarai wanzazzu shi ne baƙiyat abinda za ka tabbatu tun manzan Allah har sahabbai har tabi'ai har tabi'ut tabi'in har atba'ul atba'ut tabi'in har salaf da kalaf to wannan shine baqiyatu salihat a ce manzan Allah ya tabbatar da abu yayi ya tafi sahabbai sun dora kan wannan abin sun tafi tabi'ai sun dora sun tafi waye ya dora ya tafi har ya zo yau ka bincika irin sunnonin ma'aikin Allah tabbatattu ka rike wa'ansu kai ma ka ɗauka rai da mutuwa shine baqiyatu salihat kamar azumin alhamis litinin iya cikin baqiyatu salihat kamar to hajjiji iya cikin baqiyatu salihat an gane ko kamar ƙoƙarin raye sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gangan jikinka da ɗabi'unka da halayyarka ka samu abin da zaka iya yi ka rike sunonin suna da yawa aikin iya da yawa to amma ka samu wata gaba ka rike wanda kake ganin zaka yi wa Allah alƙawarin kai ma har rayuwarka ta kare kana ka to irin wannan tsayuwa akan wannan khairun inda rabbika thawaba to akwai alhini alkhairi bin ubangijinka wajen bada sakamako irin wannan sakamakon kuma zan Allah ya bayana sa hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake kokarin aikin addini musamman aiki na nawafi yau da gobe uzuri ko tsufa ko jinya ta hana shi aiwatar da wannan aikin to manzon Allah ya ce a daidai lokacin da kake wannan aikin to Allah ta'ala zai sa mala'iku su dinga rubuta malada in dai uzuri ne hana kai ko jinya ce ta hana kai an gane da ke ko ko tsufa ne hana kai to Allah ta'ala zai sa dinga baka sakamakon a lokacin da kake yi ka dau harkar azumin nan da yake da nake litinin alkamis misali kana yi kana yi har ka je lokacin da ba za ka iya yi ba cinya ta zo ko tsufa to duk alhamis duk litinin sai Allah ya sa maka da hazo ka dau alƙawarin cewa duk wani abu da Allah ya baka na dukiya za ka dau wani kaso a cikin kaiwa addini aiki ka taimaki marayu ne ka taimaki da'awa ne ka taimaki su wane ne ne kai wa dai Allah wani alƙawari kuma Allah ya san kana yi yau da gobe ya sa tattalin arzikin naka ya tsaya abin ya daina shigowa to duk lokacin da ka saba yi, in lokacin sai Allah ya sai a baka lada kana yi in na filfilin dare kake yi ka saba yi uzuri ya hana kai na jinya ko rashin lafiya ga jinya ko uzuri ko tsufa to idan lokacin yayi sai Allah ya ce a dinga rubuta mana da kana yi yasa khairul amali inda Allah adwama wa in kana adwamaha wa in kana mafi alkhairin aiki a gwalahin abin da za ka dawwama a kansa ko ɗan kaɗan ne ko mu ƙarancin sa ka dawwama a kan Allah iya san tabbatuwa a aiki ko mu kankantar sa abin can nan to khairun inda rabbika thawabun wa khairun maradda shine kuma mafi alkhairi wajen samun alkhairi a makomata kiyama Allah ta'ala ya ba mu ikon yawa wa bi hadha yatabayyana lana maliki ta saboda haka zai bayyana gare mu annahu kullama mazdada al-insanu ta'ah duk lokacin da ɗan adam ya ƙara ɗa'a zuwa ga Allah ɗa'ata lillahi kenan duk lokacin da ɗa'ar ka ta ƙaru zuwa ga Allah fataha Allahu alaihi min abwabil ilmi wal iman Allah ta'ala zai buɗe ma kofar ilimi kuma zai ƙara buɗe ma kofar imani wattaqullaha wa yu'allimukumullah in dai ka ƙara yi wa Allah ɗa'a to alƙawari ne na Allah zai buɗe ma kofar ilimi kuma zai buɗe ma kofar imani kaga wannan hatta ilmumuka da muke yin su yanzu a makaranti da sauran ilmumuka na rayuwa to dukkan mutumin da zai tsaya ya kiyaye iya da da gudan ikon shakuɗe ne da mata ya ƙoƙarin hana kansa kaza kaza ƙarya da rashin alƙawari da wa'almundana da alhus da malpractice duk ya ƙoƙarin ya hana kansa in dai yi wannan da ikilasi da imani sai ga Allah ta'ala ya ƙara mai tafin iliminsa sai Allah kuma ya sanya musu albarka rayuwar iliminsa alƙawari ne na Allah in dai kai wa Allah da'a kullum kana ƙara yi wa Allah da'a to shi kuma Allah alƙawari zai buɗe ma ƙofar ilimi da imani malan yaftahu ala ghairihi irin buɗin da Allah ba zai wa wani ka ba wanda bai kai ka da'a ga shi Allah din ba malai yake cewa fa ahassu talabatal ilmi talaba jam'i ne na ɗalib dama sun ce aljimu'u mu'annasa duk inda jam'i yake a larabci ana bashi da mirin mace ne ɗalaba to ana nufin jam'u ɗalibi kaman zalama jam'u zalim an gane ko to Allah ma yake cewa fa a husu talabatul ilmi ina kwadaitar da ɗaliban ilimi ina kwadaitar da su khasatan a kibance على التمسك بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة بإن طالب العلم يكي ما لن يأتي إياه كي تدكي كي ركو بشعائر الإسلام إرن لبيئون مسلمش ظاهرة وباطنة abin da ake yin sa a fili da abin da ake yin sa a wannan nasiha ce kasa zuwa ga ɗaliban ilimi duk inda sha'air yake na addini a yi ƙoƙarin kana raye shi in Allah ya baka baiwar gashi da gemu ka bar shi tufanka kullum ka ta wuce idan sau an gane da ke ko kullum ya zamto kana ɗabbaka sunan nan a jikinka da rayuwarka da aikinka to duk ɗalibin ilimin da ya ɗau wannan sufa yana yi to babu shakka ilimin sa zai albarka kuma rayuwarsa ta albarka alimutu Allah qadi haqqillah ma'ana ina faɗaitar da ku ku yi riko da sha'air islam irin abin da yake banci haƙƙi ne na Allah mai girma da buwaya wa bi huquqi ibadihi kuma duk inda haƙƙin wani ɗan adam yake kai ƙoƙarin kare masa haƙƙin Allah tauhidi ibada haƙƙin ɗan adam irin abin da yake haɗa mu da mu'amala yau da gobe hatta yaziduhum Allahu ilman wa hudan wa nura duk ɗalibin ilimin da ya ɗauko irin wannan sufa to da ƙarshe Allah ta'ala zai mai ƙari na ilimi da haske da imani Allah ta'ala ya samu na cikin su fata'allamu hududa ma anzalallahu ala rasulih malike cewa ku yi kokarin ilmantuwa kusan dokokin da Allah ya saukar akan manzonsa a gane da ku ku yi ƙoƙarin sanin hudud ma an zara Allah ala rasuli irin abin da Allah ya saukar wa manzonsa Ku- kaga wannan iya nuna mana cewa mu ɗau hanyar karatu kawai ba a kasuwa ake sanin sanin abin da Allah ya saukar ba sai a makaranta ka dinga ziyartar malamai da darussa domin ka san menene ma na haddodin da Allah ya saukarwa da manzonsa ne lita'budu rabbakum ala basira wa burhan sanin ku da abin da ya saukarwa manzonsa shi Allah na hujjoji to hakan zai sa ku bauta ubangijinku akan ilimi da hujja basira shine hujja burhan kuma dalili kana da hujja kana da dalilin aikata abin da kake aikata shi yasa karshen suratu yusuf alaihi salam Allah ta'ala ke cewa manzon Allah ya faɗa duniya ga irin tsarinsa da Allah ya turo shi kuma hakan ake so mabiyin manzon Allah ma ya kasance wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen Allah ta'ala yake cewa mazan Allah ka faɗa musu hazihi sabili wannan shine tafarki na har ha- hanyar yada addini a wannan hanyar nake ba da wani hanyar da ta bi ta kanan nake kawai hazihi sabili wanda take tafarki na ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah akan ta ala basiratin ana wa man ittaba'ani ni ina kira zuwa ga Allah ga dalilai ni ne basira ai Allah ya ce ya sani ki fara mu in wanda ya zo bayan manzon Allah ne Allah ya ce manzon Allah ya ce shi ne ki fara mu shi ne ala basiratin ana wa man tabani da ni da dukkan wanda yake bi na baya yin abu sai da dalili to shi ne yasa mallan anan yace in dai kai kokarin ilmanta da abin da Allah ya saukarwa manzon Allah na haddodi to zaka bauta ubangijinka ala basiratin wa burhan fa innahu la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba za ka taɓa kwatantawa ba ba za su haɗu ba wanda suke da ilimi da wanda ba su da ilimi hali ya sauyi la'ama wal basir wala zulmatu wala nu wala zilli wala laharu wala ya sauyi al'ahaya'u wala al'amwat duk wannan misalai ne inna la yusmi'u man yasha'u wa ma anta bi musmi'in man fil qubur in anta ila nadhir Allah ke cewa hal laysa al'ama wal basir in za ku taɓa kwatanta makaho da mai gani a ce ga makaho bai baya ganin komai ga kuma wani idan sabi lafiya kalau za ku kwatanta su ada amalu ba su rike wala zulmatu wala nu za ka haɗa haske da duhu ba su haɗuwa wala zillu wala haru za ka haɗa inuwa da rana ba za su haɗu ba shine azillu wal haru wala yasawi al ahya wal amwat za ka haɗa rayayu da matattu ba za su haɗu ba ka duka wannan Allah iya buga misali ko tsakanin bambanci masu ilimi da marasa ilimi ko bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmai ba da abin da malamai suke ta bayani kenan to sai malik ke cewa fa hal yasu alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna ba za su taba daidaituwa ba wanda suke da ilimi da wanda kuma su da ilimi la yastawi man ya'budu Allah wa huwa ya'lam ba za yi taba daidaituwa ba ga wanda yake bauta ma wa Allah kuma iya da ilimi yake bautar kaifa ya abuduhu ta yaya ma zai bauta wa Allah iya da ilimi wa ya alamu annahu ya abuduhu ala shari'atillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya san bautar da yake akan tsarin shari'an Allah yake kuma akan sunnar manzon Allah yake la yastawi hadha irin mai irin wannan ɗabi'ar da sufar wajen ibada ba za su haɗu ba wa man ya abudullah wa ya jahalu zalika wanda yake bauta Allah kuma ya jahilci wannan isa jahilci ya inwa yakinsa ake yi ya ƙasa ake jahilci illa ne domin hatta malin imamu zunuji cikin littafinsa ta alimin muta'allim iya cewa aljahiluna fa matu qabla mautihi wal alimuna fa in matu fa ahyau su jahilai famatu sun ma riga sun mutu kabla mauti mu kafin mutuwar su ta ɗauki rai ta zo a mace suke da ba an gane da ko su jahilai matattu ne gangar jikinsu ne kawai yawo a bayan ƙasa amma a mace suke amma wal alimuna su malamai masana addini wa in matu fa ahya ko da ba su da rai sun mutu a rayuwa suke sun yada abin da ba zai mutu ba sun bar ilimi an gane da ke ko sun bar ilimi ana amfanuwa da shi wala ta hasaban nan ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna nan a raye a gun ubangijinsu to sai malik ya ce ba zai yi ba shi yasa bacci mai ilimi mai ilimi ya kwanta yi bacci to ya fi jahili ya dinga ibada a gani wallahi mai ilimi baccinsa ya fi sallar jahili samun lada manzon Allah ya yi hadisi sallallahu alaihi wasallam ya cikin bulugul mara manzon Allah yake cewa duk mutumin da yake ibadar sallah ya iya tsayuwa ya iya ruku'i ya iya tahiyya ya iya wane duk iya gani ana ya iya da abin da ake asurin da abin da ake birin amma kuma shi wannan mutumin za ka tambaye shi menene ƙabli bai sani ba menene ba'adi a sallah bai sani ba me mabudilatu sallah abin da yake ɓata sallah bai sani ba ba abin da ya sani shi dai kawai ya ga ana sallah yana yi to mazan Allah ke ce la yaziduhu haza illa bu'da wannan tsayuwar da dadewa ana sallar ba abin da zai kare shi abin Allah sai nisa daga rahama maimakon ya samu karin kusanci ga Allah to wannan ibadar karin nesan ta shi za ta yi ga Allah domin iyayen ta ne bisa jahilci ba da ilimi yake yin ta ba saboda ka wajibin mu ne mu tashi mai jahilci ya yin wa shine ba zai taɓa daidaituwa ba ga mai yin ibada da ilimi akan sunna da tambayar malamai da tsayuwa kan abin da ya tabbata da kuma wanda yake a kan ra'aitan nan wa mata alimtum hududa ma anzalallah a duk lokacin da kuke kuka san abin da Allah ya saukarwa manzon Allah na haddodi to fattaqullaha ta'ala fil tizamiha mastata'tu to ku ji tsoron Allah wajen riko da wannan abin da karanta ka sani gwargwadon iko kaga wannan ya dawo kuma kan malaman a yanzu ɗazu ya bulale jahilai a kan sai ɗaure ta su makaranta yanzu kuma ya zo iya jan hankalin malama iya ce har in ka je makarantar ka yi karatu ka yi ilimin to kai ba za ka ka ba ka ji tsoron Allah wajen riko da ilimin da kai shine tilce zamiha mastata'tu duk abin da ka karanta Allah ya ce annabi ya ce in na umari ne ai kai kokarin dabbakuwa idan na hali ne kai kokarin hannuwa wa dabbaku haka ma alimtu ku dabbaka abin nan da kuka koya kamar yadda kuka karanta kaza kaza suna ne eh aiwatar masallacinka aiwatar gidanka aiwatar kasuwanka aiwatar da makotanka in dai ka karanta an fahimtar da kai wala ta'akutukum fi dhalika law matalai in dai kun tabbatar abu nasi ya tabbatar da shi to kar ku ji tsoron zargin mai zargi wajen aikatawa ɗan adam ba abin da zai ma ya ayyuha allazina amanu man yartadid minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlu Allah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim Allah ta'ala ke cewa in kun yi ridda ko duk wanda ya ridda daga addininsa ya ce shi ba zai yi addinin ba to fa sofa ya ce Allah bai kauye yau da gobe Allah ta'ala zai zuwa zaratan mutane wa an zaka kurai an gane ko in sun ce ba za su yi ba sai Allah ya kawo su masu shine fa sofa ya ce Allah bai kauye sai ya zo da nikira qaumin wa an sun mutane zarata yuhibbuhum wa yuhibbuna su fasu suna san Allah kuma Allah iya san su yujahiduna fi sabilillah suna aiki domin addinin Allah ya ci gaba wala ya kafu na roma talai ba sa tsoron zargin mai zargi an gane duk abin da za a faɗa musu aka za su shanye kamar ma ba su ji ba kamar ma kun ba su gani ba ya sama al'abakar muhammadu gumi allah ta'ala ya ji kansa rama yake cewa da zagi da yabo duk ɗaya ne musamman ga mai da'awa wane zo ya dinga yabanka iya yabanka iya yabanka ba dai shi kuke ba da wani kuma can ya koma gefe ya dinga zagin ka ai da mu ake ana mana kaza kaza shi ma ba dai shi kuke kaga da wancan mai yaba baka san iyayi ba da wancan mai zagi baka san iyayi ba duk matsayin su daya gunka wannan ana so dukkan mai dawa ya dan wannan dukkan mai yabanka wallahi ba dai shi kuke yi ba kan da kasar aka yi ba mamaki ka jabar da ake aikata an zo gabar sai ka ji daɗi shi kuma wancan mai zagin ba mamaki gam da kasar aka yi an zo jiyan narko da bulalar da malam yake yi aka zo kansa aka cauɗa masa ya ji ba daɗi sai hutun haushin mai haushin mai kaza ko haushin mai kaza ya huce akan dami kenan ba shi ya karzo goma mambara ta aka ba shi to irin wannan shi ne kar ka damu da wai ana zagin ka ko ana baɗa ma magana kar ka ji wani a jikin kawai ana yabanka ana ci ma kaza duk kar ka ji wannan kai dai tsaya straight inda ka dosa dinan kar ka kwana har ka ji gaci wa abdu rabbaka ta yafe ka dake Allah ta'ala ya ba mu iko kai gaci lafiya malaki cewa kai kokarin dabbaka shi filtizamiya masbatu wa dabbaku haka ma alimtu wala ta'khuzukum fi zalika lawmata la'in kar ku ji tsoron mai zargi mai zargi wajen wannan aiki aw inkad muntaqidin kar kuma ku ji tsoron sukan mai suka an gane ku shine aw intikad muntaqid ko sukan mai suka ko zargin mai zargi duka kare dame ku a ta kashe wani Allah ya ce ya tambaye ku kuna jin tsoron su ne ba za ku faɗa musu gaskiya ba fallahu a haƙo an ta kashe Allah shi ne ya fi cancanta ku ji tsoronsa in kuntum muminin in kun kasance kuna da imani suratul tauba ayi mai namba ta goma sha uku wala ya kafa alaina jami'an ba ɓoyayyen abu ba ne gare mu gaba ɗaya an na dinar islam shi addinin musulunci yubni ala khamsin an gina shi kan abubuwa guda biyar wannan ba ɓoyayyen abu ba ne ta yara yan islamiyya irin waɗannan da zo zane buniyar islamu ala khamsin sai an koya musu wannan an gane shi ne shi yasa ma da ce ba koyon abu bane cewa musulunci mu ya gina kan abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaida wa Allah ne kadai ya cancanci abauta masa annabinsa annabi muhammad kuma dan aikinsa ne na ɗaya kenan ka kudure wannan wa iqamati salah sai da sallah na biyu kenan wa ita'iz zakka ba da zakka ga wanda Allah ya horewa wa nisabi na dukiya ko amfanin gona ko dabbobi wa saumi ramadan da kuma azumtar watan ramadan in Allah ya kai ka wa hajju baitillah alharam da ziyartar ɗakin Allah mai alfarma idan ka sami iko kana da dama wannan sune rukunin musulunci guda biyar wa hadhihi arkan alkhams tatafawut fi maratibiha wa fadliha wa ahkamiha waɗannan rukunan musuluncin guda biyar ta tafawar fi maratibiha sun samu tsere da juna wajen martabarsu ma'ana akwai da suka fi wa'ansu martaba da falala wa'ansu sun fi wa'ansu falala da martaba wa'ansu sun fi wa'ansu a hukunci wa nashrihu kullaha fi annaha arkanul islam amma dukkansu dole ka yi daga ƙudiri dukkan su rukunan musulunci ne amma wa'ansu sun sha bamban da wa'ansu an gane da ku yanzu misali kamar zakka da aikin haji akwai musulma da har ya koma ga Allah ba zai wannan guda biyu ba ba yi da halin da zai ba da zakka kuma ba su bi samu dama zuwa aikin haji ko musulmi ne amma duk da ba shi da yadda zai fitar zakar bai zai aikin hajjin ba to wajibinsa ne kudire a zuciya wannan dole ne a yau Allah ya bashi dukiya ta kai sabi in shekarar da zagayo zai bada zakka a yau Allah ya hore masa abin tafiya hajji zai je a aikin hajji amma in bai yi ba dan bashi da hali ba abin da ya shafi musuluncin sa an gani amma kuma kwatanta da mutumin da za a ce gashi nan lafiyarsa kalau ko dan tsabaragen talauci baya sallah zai zama daidai don tsabar talauci mutum baya zakka zai zama daidai don tsabar ragin talauci mutumin da bai je aikin hajji ba za su yi daidai to kun ga abin da malike so abin da malike so faɗa da mutum تتفاوت في مر- مرتبتها وفضلها وأحكامها an gane kin ko ko kuma ga wannan iya ta azumi iya ta azumi duk ramadan zai azumi lafiya kalau amma sun ce kai kalmar shahada nan fushi ba akwai ta cewa kan shi fa abin da aka ce kalmar shahada nan ta kunsa a yadda ai imani shi iya ganin akwai dan gyara gyara to kaga shi ma ba musulmi bane ba ba musulmi bane yadda ya yi da azumi iya sallah ya jiya da sauransu amma in ya kawo wani matsala game da kalmar shahada sa bai da imani bai da musulunci to shine abin da malaki sai nuna mana anan kenan dukkan su rukunan musulunci guda biyar kuma dukkan su ana buƙatar ka yi imani ka kudiri a ranka amma wajen aiwatar da su da aikata su da hukuncin su da falalar su da martabar sun sha bamban da juna sun sha bamban akwai mutumin da bai taɓa sallah ba bai taɓa zakka ba bai taɓa azumi ba bai taɓa aikin haji ba kuma ya samu aljanna an gane da mutum ne ba musulmi ba a yanzu nan ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah ya zama musulmi iya furta wannan kalmar ya mutu shi kenan a wanke shi irin wankan musulmai a mai sallah irin ta musulmai a kai shi makabartar musulmai abin da shi kuma ai kyakkyawan san Allah zai ba shi aljanna bai taɓa sallah ba bai taɓa azumi ba amma ka taɓa ganin mutumin da yake iya sallah iya azumi ya ba da zakka ya yi aikin haji amma bai yi da kalmar shahada ba ko da ya mutu duk hudun na iyayi to ba zai samu aljanna ba kaga ai darajar su ta sha bamban da juna kenan martabar su ta sha bamban da juna hukuncin su ya sha bamban da juna malam zai kawo misali a wannan littafin yanzu misali wanne ya ce shi fa wallahi iya ganin zuwa aikin hajjin nan shi fa iya ganin kamar ma ba wajibi bane ko dai ana zuwa ne ne to kai tsaye wannan ba za ka ce ba musulmi ba iya buƙatar a zaunar da shi a maso a zai a bibiye shi a gwada kwakwalwarsa da sauransu amma duk mutumin da ya ce ita sallar nan fa iya ganin biyar ɗin ta yawa hudu ma ya kamata a yi to a daidai lokacin da ya ƙudur na ya fita daga musulunci ba wani ƙuduri da za a ba shi ya fi shahidin ya dawo saɓanin azumi saɓanin aikin aji saɓanin zakka an fahimci wannan kaga wani kima ta tafawa ta fi martabatiha wa ahkamiha wa fadliha to kamar yadda duk malam da yake bayani akan wannan wala shariku kullaha fi anha arkanul islam dukkan su kuma muna mun yadda mun istiraki mun haɗu da juna akan dukkan guda biyar ɗaya rukunin musulunci amma ma ya ta'allaku bi sala abin da yake alaka da sallah yake da alaka da sallah fa hadhihi risalatun fi salati to wannan littafin sai ce risala ma'ana dan karamin rubutu bai ci masa kitab ba sai ya bari a matsayin risala domin iya ganin karamar littafi ne bai kai a bai shi littafi to wani yar karamar wasiƙar to fi salat ya rubuta ta ne cikin abin da ya shafi sallah la'allallah wani taraji ina tsammani ina kwaɗayi ne da allah subhanahu ina kwaɗayin shi allah wanda tsarki ya tabbata gare shi an yamfa abiha ilman ko amala Allah ta'ala zai amfanar da mu ilimin da kuma aiki da shi ina kwaɗayin wannan muna sa rai muna sa tsammani kaga malaman sunna ke masu tawazi babu cika baki babu ganganci babu shiga a haka wajen tsakanin su da Allah suna kaskantar da kai suna tawazi suna nuna gajiyawarsu kuma suna kwaɗayin Allah ya karɓa ba don iyawarsu ba ko na ƙoƙarinsu ba shine ne Allah subhana an yanfa biha ilmin wa amala wa an yaj'alani wa iyyakum ko malin ya ci gaba da addu'a ce ina roƙon Allah ni da ku din ya sanya mu mu zamanto hudatan mutabi ya zamanto shiryayyu masu shiryarwa malam uslimi iya mana addu'a Allah ya amsa Allah ya sanya mu mu shiryayyu ne ko masu shiryarwa ne shine hudatan mutabi وإنما اخترت هذا الموضع لأمرين ما ليتنازع يوانا موضوع ma'ana tattaunawa abin da ya shafi sallah da rubutu abin da akan abin da ya shafi sallah da fahimtar da al'umma abin da ya shafi sallah shi ce ya zaɓi wannan kan dalilai guda biyu kawai ikhtiyaril mawdu'i kenan zaɓen mawdu'in da yayi ya ci dalilai guda biyu ai koyin za ka rubuta project da ko za ka yi rubutu idan aka ma a furu sai ka rubuta dalilin ka na zaɓar wannan tafik din haka ne kuma wannan layin ku ne sai ka rubuta dalilin da ya sa ka ɗau wannan mawdu'in saboda me me zai jawo a cikin al'umma me zai karanta da ci gaba me zai kawo ba kawai ka zaɓa ba ka je ka yi ta da ki da ka da kanka ba ma ki maka gama aikin har yi shekara hamsin a saba'in ba wanda ya ɗauka ya gani kaga bai amfanar ba ko bai zama to ya amfana da wani ba to amma abin da ake bukata ga dukkan mai rubutu ya tabbatar akwai dalilin ya rubuta an gane akwai dalilin ya rubutunsa wanda dalilin nan shine zai ja hankalin mutane wajen kula da da rubutun da kuma ilmantuwa da abin da ya bari a rubuce an gane abin da yake cewa dalilai guda biyu da yasa ya zaɓi wannan mawdu'i na farko ahammiyatihi ash-shar'iyya magana kan sallah tana da matukar muhimmanci a shari'a duk mutumin da ya san me musulunci karanta ba yayi zurfi a ilimin addini to zai gane yadda shari'a ta ba wa sallah muhimmanci to dalilin shari'ar mu ta ba wa sallah muhimmanci mahimmancin ma na gaske to iya cikin dalilin da yasa ya zaɓi mawdu'in sallah ya rubutu a kansa haisu inna salahiya a'zamu arkanul islam ba'da shahadatai yayin da ita sallah ita ce mafi girma cikin rukunin musulunci guda biyar idan ka ɗauke kalmar shahada kalmar shahada ce kaɗai take gaba da sallah amma idan ka ɗauke kalmar shahada a cikin ragowar sauran guda hudun ba wanda yake sallah muhimmanci iya faɗa ma dalilin ɗaukan topic ɗinsa na sallah ya rubutu a kai an gane na biyu anna kasira min almuslimin al-yawma tahawanu bi kasir min umuri sala dalilin sa na biyu da ya ɗau topic na sallah zai rubutu a kansa sai ce da yawa da yawa da yawa daga cikin musulman yau tahawanu suna ko kula suna rukun sakainar kashi bi kasiri min umri sala da yawa daga cikin al'amuran sallah haka ne kuma haka da yawa daga cikin musulmai ce da yawa gaske suna wasi suna ko in kula da abin da ya fi al'amuran sallah kuma shi fa malamin nan ɗin ƙasar saudiya ne a ƙasar saudiya wannan rubutun nasu kuma ya bar duniya a kalle wajen shekara 22 to tun a wancan lokacin ka duba kuma yanayin da yadda saudiya ta inda suke kulawa da addini wa da ikonsu wanda suka bewa haramai na mahimmanci to ka duba tun a wancan lokacin fa in kai kwamfiya da yanzu bai za ka ɗauka kuma ka ɗau saudiya ka ɗau ƙasar ka ka ɗau saudiya ka ɗau wata ƙasar ka gwada ka gani to amma tun a wancan lokacin a ƙasarsa yake cewa iya duba cewa da yawa daga cikin musulmai suna ko'in kula da yawa daga cikin al'amuran sallah wata ta damman hadhihi risala ardul umur taliya kuma ga wasu abubuwa nan na wani kwantar da ya kawo wanda ina zaman za mu tsaya akan sa insha Allah idan Allah ya kai mako me za su yi mu tashi aka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauki mu da kallafi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu yi lafiya mu kuma gama lafiya mahaifan mu Allah ta'ala ya ji kansu da rahama Allah ya fi musu mu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon bin su da kyakkyawan ayyuka da mu da yaran mu duka Allah ta'ala ka fitar da mu shirya ta addini Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan masu buƙatu a cikinmu abokai Allah ka biya mana bukatun da alkhairi duk abin da ya dame mu a wannan kasar tamu Allah ta'ala ka mana maganin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya akwai masu bukatocin addu'a cikinmu to muna addu'a dukkan mutumin da yake da al'amuran da ya sashi a gaba iya so ya awaitar da shi na alkhairi Allah ka biya masa duk kuma wanda wani abu ya doso shi na rashin daɗi muna addu'an Allah ta'ala ya ɗauke mu da kansa ya kare mu gaba ɗaya Allah ta'ala ka ba mu lafi- zaman lafiya a gidajenmu Allah ka ba mu zaman lafiya a masallatayyarmu Allah ka ba mu zaman lafiya a masallatayyarmu da makarantunmu da kasuwanninmu da gonakinmu da ofisoshinmu duk inda muke Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya abin da zai tada hankalinmu duk Allah ta'ala ya tsare mu ya kiyaye kowa hanyar sa neman abinci Allah ya buɗa masa Allah kuma ya sanya masa albarka a kanta Allah ta'ala ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka samu yi lafiya mu gama lafiya ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu iko kar aiki da karatu da muke aikatawa ka ba mu iko da aiwatar da aiki da karatu da muke aikatawa ya Allah fa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin